الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau sha biyar ga watan rabi'ul awwal shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyu ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na hamsin da takwas za kuma mu tashi darasi na hamsin da tara inda za mu tashi babi na hudu a cikin kitabun da wato babu ko kitabu talatul masafirin wa qasriha inda za mu tashi babu jawazi salatin nafila ala dabbati fi safa babin da yake magana akan halaccin yin sallar nafila akan dabba yayin tafiya haifu ta wajja haddi inda ta fuskanta da mutum zai yi yin sallar nafila akan dabba yayin tafiya za mu tashi hadisi na 406 hadisi abdullahi da umar malaiti an ibn umar radiyallahu anhu ma qala an karbo daga abdullahi da umar Allah madaukakin sarki ya kara musu yadda yace kana nabi sallallahu alaihi wa sallam yusalli fi safari annabi kira da musu Allah tabbata gare shi ya kasance yana yin sallah yayin tafiya ala rahilatihi akan abun hawansa haitu tawajjaha bihi duk inda zai je yumi'u ima'an yana yin nuni ne nuni don kwakwalwarka za ta fara hatta ba yaya wato za a yi sallar wato na fula a kan abun hawa tunda ana magana abun hawan fa ana magana ya shafi kowanne karka ɗauka sai rakumi saniya da abin da ya kama da wani kawai abun hawa a wancan lokacin shi suke da shi mu ma wanda abin da ya jabe mu duk hukuncinsu ɗaya to sai aka yi ma magana akan halaccin yin sallar nafila sannan kuma anan za a ƙara gane kuɗayi na sahabbai wato ganin cewa kafin a sauka daga abin hawan lokaci zai ɗore shi ne ake amfani da wannan dawa amma idan wato kana ganin za ka samu lokacin da in ka sauka za ka yi tsane mayu ko kuma kana ganin babu lokacin ko da da lokacin amma kana so ka gwada tunda an ce halacci ba ce dole ba da yawa wasu wato abin da yake wace iskali ke sai a ce abu kaza ya halatta wani ya dauka wajibi ne a yi sai ka wani zai iya mutuwa har rayuwarsa bai taɓa yi wa tunda halatta ya kasu yawwa to saboda haka ya halatta a yi sallah akan abun hawa amma ta nafila to sai yake shi ne har su ta wajen hadis inda ta fuskanta bihi da shi amma ka'idar ta shi ne har kaga tsayawa yake a fuskanci alƙibla da farko a yi takbiratul ihram sai kuma ka tafi dabba ka dai inda kai kaga abin nufi shine yayin da mutum ya fara sallar ya fuskanta alƙibla a abin hawan su sai kuma ya ci gaba da tafiya da motarsa haitu ta wajen hajji duk inda ta yi amma ba ba a rukuyi ba a sujada dan kai rukuyi kai sujada kai ka ce mu muka biya a ba mu muka biya ba ba rukuyi ba sujada ima'i kawai ishara nuni ake wani lokacin ma nunin ba zai yi wa dai ka riƙa riyawa a zuciyarka cewa yanzu na rukuni kana tuki a yanzu rukuni nake yi yanzu kuma na tafi sujjada ina ji abin da ne sujjada na ɗago wannan abubuwan da aka halarta kuma ka yi jannar kuma ta yi to saboda haka wannan shi ne aka gaya ma to za ka ga a cikin sallar gaba ɗaya wayan da aka ce ma annabi alaihi salatu wasalam yana kai goshinsa kan bayan dabba gaba ɗaya babu sallar da ta taɓa kawo haka Riza ya ce, haifu ta wadda bi yumi'u ima'an dan nuni yake, kuma kaga a daidai lokacin sai mutum ya rage sirkiyar. Ko a gaba mutum ba zai hau wato babban tsidi da ake sheƙa gudu ya ce zai na kula da Domin wato dole mutum ya zama haƙiƙi ne fito kada je ya wasa da rayuwarsa kuma. Dan musulunci wayayyen addini ana so mutum ya shiga yanayi mai kyau da zai yi sallar mai kyau. sai ce salatan laili kaji ma sallar da rance lokacin ba kowa a hanyar ba misali ba kowa ko ba mutane sai ce illa al fara'ida amma banda farilla ita farilla in dai ba wata larura ba larura ne larura da za ta sa mutum ya hau mo- motar makafoli ta arna wadda ba ta tsayawa har aje inda za kuma lokaci ya fita yanzu wanda zai tafi Legas yanzu yana cikin mota ba zai je Legas ba sai da kai ba zai je Legas ba sai da kai to kaga a wannan yanayin ji a mutane sallah don ba ruwan su da sallah amma motar ka tefa za ka tsaya kai sallah daidai idan mutum ya hawa hajjar da ake jin tsoro yana cikin firgiti ba wani ba kake wani ka tsaya a tsakiyar kaduna ka ce wai kai alhaji sallau ne kai za ka yi sallah ba wanda ya sa ka tsakiyar hanyar kaduna misali ko zai tafi abuja kawai ya tsaya ce wai zai sallah da magarba ko bayan isha a ga wannan ya tsaya wani abu ya fara ai ganganci ne yawwa to musulunci wayayyen addini ko da yaushe yana kawo abubuwa waɗanda za ka ga wato suna ƙara wayan ba da kai ba ƙara jefa ka duhu suke ba to yi za ka ce ma banda farilla kama farilla ta kama ba ita ma za a yi to sai ranto ba yanayin da mutum zai juya ya kalli alƙibla zai yi ta haka amma idan lokaci zai fita domin za mu ji baji na gaba da zai bayani a kan sauƙi da aka wani matafi za ga in yana bin sauƙin ba zai ya faɗa wancan matsalolin ba in dai kana bin wancan sauƙin don Allah ya da ba za ka faɗa wa'annan matsalolin ba shi za malamin ku ke kira littafin da al-lu'lu'u wal marjan wato gwalagwalan maganganun annabi alaihi salatu wasalam da diamond da murjani ya fi wato wato ba ba magana wace mai mara nauyi magana ce mai nauyi domin allu'ulu diamond ken to maganganun annabi alaihi salatu wasalam masu kalkali masu walwali su ake ma magana saboda haka duk abin da kaga an kawo ana so ka kwatanta ka yi amfani da shi dan ka ji daɗi a rayuwarka to sai aka ce banda farilla wa yutiru ala rahilati sannan yana wutiri akan rahilata shine abun hawansa wannan ba kuma ta ba da muka yi magana a satin da ya wuce akan cewa annabi alaihi salatu wasallam yana yin baya barin wasu salloli baya rawati in yayi tafiya amma baya barin wasu salloli muka ce akwai ne wato wutiri a wutirin annabi kuma a shawailul muhammadiyya kamar da tirmidhi ya kawo da sauran littattafai ai za ka yana yin su ne raka'a goma sha ɗaya to ana so a gaya ma ta wannan sallar in yana halin tafiya zai ci gaba da yin kiyamun laila sai yana kan tsoro shi ne wutiri dama wutiri gaba ɗaya wannan sallolin ko raka a sha ɗayan ke sunan da wutiri in dai odd number ya hau kai sunan da wutiri ba hauke ne ya saba da cewa shafa'i da wutiri amma sallar da kake yi bayan isha'i guda uku sabbin shi marabbika la ala da kul kul ya ayyuhal kafirun da ikhlas da barki da nasu ita ce wutiri sunan da wuce uku ko biyar ko bakwai ko tara ko sha ɗaya ko ɗari da ɗaya misali idan za ka yi haka sunan ka wuce amma idan ka yi ta zama ibin nan ba kuma to zai koma shafa'i da Allah yake wa shafa'i wal watr wal fajr wa layalin ashir wa shafa'i wal watr saboda haka shine in ka haɗe kana nufin duka in kace wuce duka kenan to shine yace wa yujiru ala rahilati yana yin wutiri kuma akan abun hawansa to wannan yana nuna mana halatta cewa ya halatta yi sallah akan abin hawa sallar nafila sallar farilla ba idan larura ta kama mutum na cewa ba za a tsaya ba to zai yi ta haka yana zaune wataƙila ma an gozi ta kusa da kai haka kuma za ka yi sallah ba za ka yi sallah saboda illa sai babba lokaci ya fita dan za ga kamar yadda a tatin nan kusan sanyi ya zo ka sani matasa yanzu za su tambayoyi iri iri za ka yi tajin su na gorata kusan tambayoyin da kusan mutum uku abin da ya sa ba an dawo da magana kusan mutum uku a kwana biyu irin tambayar su cewa mutum ya tashi da janaba kuma ga sallar asuba ga sallar asuba ta zo saboda haka wai saboda ba ruwa kawai zai je alwala yi kawai ya shiga sallar kisa wato ni a tsari na na ɗalibta ko ba na raina tambaya Allah kaga wannan ai sai kai tsammanin ai mun mutu gurin amma kaga hakan da ya dace kisa da taba gaya wanda muke zuwa haka makarantu haka in kuka je boarding school za ga duk zuwa da za ku yi za ku koyar da mata akan matsalolin al'ada sai amma tambaya wanda ka wuce ta sai ga wani yana tsaki ko wasu kai matan wai ta tsaki wannan wanda su sun sani sai mu ga musu ba a tsaki ke kin wuce gurin ita yanzu ta fara ko ba haka bane yanzu ta zo gurin al'ada lokacin da ake yi ai kaman matsala aikin haji ne za ga da yawan mutane ana wannan karatun wanda kawai gani yake da tsara da wani ajaba wallahi shi kawai yake ba har masu ido ba a baki muhimmanci sai ran da kake aikin haji ya kama ka tukuru sai kuma ya fara gudu ya rika jin fa yanzu wajibi ne sai a yanzu da gaske shi za muke yawan ba da dawa ka kalle shi kamar zuwa za ka don ka tashi zuwa sai ga maimaitawa za ka sauka da yawa to haka shi ma irin wannan matsayin ne wajibi ne ne itibari da wannan cewa to idan mutum ya samu kansa a wannan kaga wanda jaraba ta kama shi ana san yin nan yanzu rashin ruwa yana sa a yi taimama baya sa kawai misali rashin wato dafa ruwa kuma da yalwar lokaci a sai lokacin zai fita idan lokaci zai fita ne kafin a dafa ruwan koda da ruwan shi goro ne kuma ba gas a cikin ɗakin ka ba da shi sannan ba wuta amma da wutar ba hita to da me zai dafa babu to sannan kuma saura minti biyar rana ta fito rana ba wai a cikin da sallah a kusa da gidansu ko a masallaci ba shi wani rana ake magana fitowa rana shuruki shi ake magana rana ta fito sannan zai je ya taimawa ya sallah ba alwala kuma zai ba zai guji kasa ne kawai ya goga a fuskarta ya goge hannu ko ya fara da hannu sannan fuska duk wanda aka yayi hadisi Ammar bin Yasir da kuma aya da ta zo a Qur'ani kowanne mun wuce wannan matsala a baya cewa baka da matsala ko dai ka fara ta fuska ko ka fara ta hannu kuma hannun ta bukan hannaye iya nan haka kawai ba agogo ga wannan haka sai kuma kai haka faɗan sa hannu cikin hajjaka shi kenan fa sai sallah da rana ta fito an samu ta sai ko ba ka mu baka jiyo ita ta naira ashirin ka dafa ruwan sannan kai wanka shi kenan kawai sallah ka tayi amma ana bin ka wanka wannan shi ne shi za ba za mu kosa ba don matasa sun ta dawo da mu baya ba matsala ba za mu kosa ba amma dai haka za a yi ba a zuwa kawai a yi alwala da jaraba ba a alwala da jaraba taimama ake yi kuma taimaman ma tana da shirin ga shi nan kamar yadda muka faɗa yanzu to wannan shi ne kun ga mun yi magana a kan wato cewa idan mutum yana halin tafiya shi ma ba haka kawai ba ba kawai ne shirin sallah ba sai ya ga lokaci ne saboda za mu zo babin gaba wanda za ga ya baka sauƙin gaske matafi wato almusafiru amiru nafsi kawai da annabi ya faɗa shi matafi shugaban kansa ne yana da ikon ya zaɓi kaza ko kaza shi za a ce ma kaza bai fi kaza ba duk wanda kai yayi bara mu je gaba ai yanzu hadisi dai muke to wannan shine shi za a za ga Allah cewa ya fattaqullaha masta'a ku ji tsoron Allah ne iya iyawar domin wani wani malamin ba Allah ya masa rahama yake to an kace daidai gwargwado idan ka zo yanzu kace a bada sadaka ya miliyan ɗaya zai bada wato naira ɗari in kai magana ya ce Allah ya ce masa da aku amma an kace iya iyawar ku kaga mai miliyan ɗaya ai ko wani overten bai bayar ban ya bada naira goma ko wani percent a misali amma in aka ce iya iyawar ku shine mai naira ishirin ya bada goma ko ya bada biyar yawwa shine iya iyawar ku amma matalafin to matalata ba shine aka zo ana neman taimako na ubangiji to sai duba canjin goro in ka ga yana da haka to ya da kanwa yake ta gani kanwar san yake nema haka kanwar ita ce naira biyar ko to ita zai bayar amma zai je reserve card kuma babbar zai dauko ba zai da zai je dai ta dubu ɗaya ɗari biyar ɗaya ci da lasiri ban sauki gaba kwarai ko to wannan shi ne abin da ya kamata mu lura da kyau cewa hadisi na Amir bin Rabi'a Allah ya kara masa yadda Amir bin Rabi'a bin Ka'ab ibn Malik yana cikin asabiquna al-awwalu da Allah yake wa sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin yayi hijira zuwa Habasha lokacin da aka yi hijira aka tafi Habasha da Annabi ya tura sai Ethiopia to na na sai na Uthman yana tare da matar da Ruqayya a lokacin in za ku iya tunawa an suka ba da misali a karatun jiya cewa dai aka samu jita jita sai na wasu suka dawo shi da su ji abar bin abi talib suna zuwa suka zara ai ba da aka ce kowa ya musulunta a makafi ba haka bane ka shiri annabi yake kuma koma saboda za a karkace su suka zauna to shi ma haddaji a wannan hijira shi Amir bin Rabi'a sannan kuma bayan haka ya yi hijira zuwa Madina har yau ya je yakin Badar da diya kokin da aka yi bayan wannan muna faɗa ne dan ka gane kimar sa ai za ga mutum ya zo za ga wata da yake cewa da professor ko ya yi karatu a Ingila sannan kuma ya yi kaza a waje kaza wai ana so a gaya ma to wannan shi ma suka ji ana cewa wani badari ne ko ya yi yaƙi kaza wannan wannan profile din na ta ake karanta ba ka gane waye waye shi sa malama hadisi suke bayani akan wannan sannan kuma wato abokin Umar dan Khattab Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda dan mahaifin Umar din da ake kira Khattab har ya mata banni tabanni shine wane mai da wani ɗansa kawai saboda a gidana kake ko almajiri na ne kai na saka a makaranta kawai zai karar karar wato biyarin da ya sunan ka kace Ahmad Yusuf Jaba saboda ni na saka a makaranta shine tabanni kaga da larabawa suna yi amma aya na sauka a suratul azab wad'uhum li abaihim huwa asdaqu inda Allah kowa a rika kiransa da babansa da gayo shine adalci a gurin Allah sai suka daina ai kaga da zai yi ai zai bin Muhammad ake cewa sunansa kenan zaid bin muhammad amma ayan na sauka fi aka dena falan ma qada zaid min hawa dan sai Allah ya ruka abun ma yasa wato zaid ya saki mace kuma annabi ya hawa kaga mutum ai baya auren matar ɗansa dan a gaya ma zaid ba dan annabi alaihi salatu wasalam ba ito da haka akwai hikimomi masu yawa kwarai da gaske to shine yake cewa annahu ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam shine ke cewa ya ga annabi alaihi salatu wasallam sallar subha ta billayl yayi sallar nafila subha bi ma'ana a wato nafila nawabi billayl da dare fi safar lokacin tafiya ala zari rahilatihi akan bayan dabbarsa haitu tawajjaha bi ni inda tayi ko ina tayi yana sallar irin wannan hadisin da muka wuce a bayan hadisi na gaba an anas an anas bin sirin daga Anas dan Malik shi kuma daga Anas dan Sirin dan uwar wa Hafsa bint Sirin dan uwar Hafsa bint Sirin kale yake cewa istaqbalna Anasan hina kadima min ash-sham mun karbo shine istaqbalna tare idan mutum zai dawo daga wani tafiya ayar za ku gane wa shugabanni yanzu a ce gwamna ya yi tafiya sun zai dawo sai ga ko yan tafiya ko wasu mutane ne kawai su je tsaro shi a airport ko shugaban kasa inda raji da kyakkyawan niyya ba za su samu lada domin sunna in dai da kyakkyawan niyya mutum zai yi da kyakkyawan niyya zai samu lada mai gidan baya nan zai tawo a je a tsaro shi a airport abu ne mai kyau to shi ne Anas bin Sirin ne yake cewa mun taro Anas dan Malik lokacin da ya dawo daga Sham Sham ta da kaga yanzu ya tsakkiya ce Siriya a da tana da faɗi duk wannan ƙasashen da gefen ka duk ta haɗiye su a da a lokacin da take sham yace fa laqinahu bi ayni tamr sai muka haɗu da shi a wani guri da ake kiran sa ayni tamr shi guri ne wanda yake kusa da sham a can daga Iraki daura da Iraki a da duk ai suna cikin sham daura da Iraki to yace muka haɗu da shi a nan fa laqina fara'aytu yusalli ala ibadihi Anas bin Sirin yake sai naga Anas dan Malik yana sallah akan jaki. Shine ala himari yana sallah akan jaki wa wajhu min zal janib yake hukkarsa tana kallon yamma. Abin nufi ya ba alƙibla ma baya. Shine min zal janib tana kallon yamma. Yani ya ne kare alƙibla. Yana nufin wato yana kallon hagun alƙibla. Shine dai muka ce yamma ya ba ta baya. Fa qultu fi nafsi ra'aytu ra'aytuka tusalli li ghayri al-qibla ana jirin jirin yace wa ana zamani ya shugaban mu na ganka kana sallah ko ba al-qibla kake kallo ba fa kana ji yace laula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa'alahu lam af'alu yace ni ma ba dan na ga annabi yayi hakan ba da bazan ba sahabi yake ga wa tabi cewa karka dauka da kale annabi alaihi salatu wasalam na ga yayi haka kisa ne shine malamai suke cewa a wannan hadisin za mu gane cewa lallai sahabbai suna koyi da annabi alaihi salatu wasalam sannan abu na biyu cewa magabata kuma suna taƙaituwa dangane da magana aka ce musu annabi ya aiwatar da abu sun sun ga sannan abu na uku sannan wato ana so ka gane a hadisin cewa tsakanin kalalabe tsakanin inkari da tambaya inkari ko da tambaya a wannan hadisin zaka ai ga tambaya yau kiwa inkari yake wata tambaya wannan hadisin yana nuna mana haka to babi na biyar babu jawazin jami'i bayna salatayn fi safar shine babu da nake ta igara a zuwa babun da yake magana akan halaccin yin sallah haɗe halaccin haɗe salloli guda biyu yayin tafiya shine gaba sai sauƙin ke da Allah madaukakin sarki yace ma yuridu Allahu liyaj'a alaikum min haraj a suratul maida da kuma inda yake yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra sannan da yake cewa yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa dan nisa'i duk wannan ana zo a gaya wa Allah yana so ya sauƙaƙa ma matafi wato as-safaru qita'atun min al-azab domin duk lokacin da aka yi tafiya wata larura ce ta sa aka yi ko ta kasuwanci ko ta aiki ko ta kaza ko ta kaza ko ta kaza larurar nan da ta za a kai to sai aka baka sauki kawai sannan ko ba komai kewa da za a yi na iyalin a gida shi ma azaba wani yanki ne na azaba to banda yayin tafiya ina ake haka salloli banda na akwai wasu wuraren kaga ana haka sallah yayin tafiya a hada za a zalasa magrib da isha ka sauki kan sauki matafi ne kai a za da la'akar guda hudu za ka yi biyu biyu kai sallama ka kuma biyu kai sallama idan magariba sai biyar za ka magariba da isha kai magariba uku kai isha yi biyu har ka yi biyar sallar asuba kuma kai da isha kadai to kaga yayin tafiya akwai saukin haɗe sallah bayan saukin kasuru akwai saukin haɗe sallah ɗaya kenan sai kuma ina ne ake haɗa sallah yayin tsoro shi ma ana haɗa sallah biyu amma mun faɗi waɗanda ake haɗuwa a zaga la'asar domin ɗan biyu ne magrib da isha ma ɗan biyu ne biyu ke an gane ko sannan yayin wato ruwan sama da taɓo da santsi da a ɗauki shine suke cewa shine wata hadisin da muka yi magana a tsini wa da'abu taɓo da santsi shi ma yana sa a haɗe sallah an fahimta da kyau ko yawa sannan mun yi bayani akan tsoro in misali akwai yanayin tsoro za a tafiya daga nan zuwa adamawa ko zuwa borno amma hanyar akwai ban tsoro saboda haka aka samu guri za a yi sallah maimakon a ce za a kuma tsayawa sai a haɗe salloli kawai sannan ban da wannan sai wata bukata haka kawai ba a zaman gida ba abin nan ba wani dalili ya sa a haɗe sallah bukata wannan shi ma ciwon ka na zuwa makaranta ne nuna ma haka wata irin bukata misali zai wanda zai shiga tiyata yanzu ceton rai idan ya shiga alal akalli zai awa hudu kuma za a fara tiyatar nan sha biyu da rai to ya halatta ya haɗe a za a zala shi ma wanda za a wa tiyata ɗin ko lafiyar salau zai iya sallah ce to kai sallolin ka fa bane mai ko kuma misali za a yi masa idan aka yi mar ko da a ce za a gama rubo ta yi shi mara lafiya amma kuma zai daɗe amma a nasibiya ya ce haɗe sallolin sa a za a zanta ba ba magana saboda ka ga ana magana akan duk wanda lokacin sallah ya fita baya cikin hankalinsa alance mafi inganci baya ramawa ba wanda ya sha kayan maye da gangan ba shi muke magana wanda farfajiya ta kama shi ko ya tuba baya biyan sallah in dai har lokacin sallah ya kuɗe yana wanne ne ya ci gudu Allah ya kiyaye kaga yanayi ne da ba ba fatan sa ake ba idan dai misali bai farfadiya ta buge shi tun karfe 12 bai farka ba sai biyar ko sai magariba ma aka samu ran ba wani fakihin malami da zai zo sai ana wuce sallah ba a wuce sallah amma wanda ya ganganci ya sha kayan bayi ba da biyo ke ba wannan ake magana a kansa an gane ko kuma misali mutum ne zai shiga jarabawa zai shiga jarabawa karfe ɗaya za a shiga jarabawa kuma a awa shida za a yi mai dan medicine ne ko kaza shi kuma bai san yau jire da kowa zai yi haɗa sallah li hadi al haja zai yi haɗe sallah wannan misali ba za mu ta kawo misalan ba kafi yawa na yau kaga ai zai mace uzuri ne uzurin da shine kawai idan misali abin da ake magana a kai shi ne wanda muka yi magana a kwanakin baya misali a da na bane da Allah sallallahu alaihi wasallam man nama an salati ko auna fiha fa ne salli hadi da zakara misali gudun ya fara kawai da muka yi hadisin wato annabi ne da Allah sallallahu alaihi wasallam kai yana baccin sai wato ya kai shi har rana ta fito har rana ta fito larura ce ta sa kuma ba wai tatin yake ya hakuku ba a bacci ne yake bai ta har zuwa lokacin ya makara to da ya tashi kawai a lokacin ne lokacin sallah sai ya a lokacin ne lokacin sallah wanda ba wai dabi'a ta wace kullun da ba haka yake a bacci ya dage haka a lokacin ya fita sai ya biya ina ku iya tuna hadisin mun satin da ya wuce ko yau to bara mu je zuwa mu ji kun ga wayannan suna hade salloli to bara mu ji a ake hade salloli an ibn umar radiyallahu anhu ma kana Abdullahi da Umar Allah ya kara musu yadda yace ra'aytu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naga Annabi alaihi salatu wassalam idza ajala husayn fi safar wato idan tafiya ta gaggauto masa kawai a dunkule idan tafiya ta kama shi ai akwai wanda za ga a yanzu zai shiga gida yace tafiya ta kama kuma ma'aikaci ne ba zaman kansa yake ba yace tafiya ta kama gobe gobe nan da asuba za ta tashi ko kuma da rana ne zai shigo yake to da girma gwamna ya mutu waya ya ce ki je za a kala ko shugaban kasa misali tafiya ko ko wata larura da shugaba ne shi na wata ma'aikata da za a kira wuce don ya aiwatar da wani abu duka akwai irin wayannan ko kuma wani abu ne ya taso na kasuwancin kayan su ne da aka tsare yanzu ya fito ake neman su ruwa a jalle yanzu yanzu duk akwai irin wani wata larura dai har kawai ko kuma samu aka yi wani mara lafiya suke da gyara neman su yanzu kuma a wani gari mai nisa shine tafiya ta kama mutum ba da kowa tsammani to shine yake yi akhirul magriba idan irin wannan tafiyar ta kama annabi alaihi salatu wasalam da yan maliki misali karfe yanzu shi da saura ake sallah karfe biyar da rabi tafiyar ta kama shi an gama giri makolo din su za su tashi biyar da rabi to shine aka ce yu'akhiru al-maghriba hatta yajma'a bainaha wa bain al-isha to tunda lokacin magariba zai kuma za a yi tafiya to sai a ajiye magariba an sai wato karshen lokacin isha sai a haɗe inda za ka mutu a lokacin ko mutum zai mutu a lokacin Allah ba zai tume shi ba cewa ya ban magariba ba za ka masa domin akwai niyyar da kuma lokacin ta yana domin shi mata biyu ne an fahimta da kyau to haka da a ga shi da wannan suka ce tsakanin jamu taqdim da ta'khir ba wanda ya wani wanda ta gaba ma kai misali lokacin a hade azhar da al'azhar a lokacin tafiya a farkon lokacin azhar ko kuma a hade azhar da al'azhar a ƙarshen lokacin al'azhar ba wanda ya wani shi wanda kai da tsaye kawai fursa kace in kuka ga dama yanzu ku yi ku ta tafiya ku ku ta ja'alu da kun je kun sauka kawai bacci za a shi kenan in kuma an ga dama da an je a gajiyan a tashi a sallah shi kenan dan za ga wasu masu dabara kawai da sun bayan bayan da sun fita daga bayan gari misali wanda zai tafiya yanzu zuwa zai tafi Abuja ana fita bayan gari da an wuce kura ana wuce kura kawai sai a lokacin da za a yi sai su tsaya a wani masallaci a nan a haɗe a za a zala ba za su kuma tsayawa ba abinci ma suna da shi a mai ko da za su je lokacin la'asar ne ba to bacci kawai za su yi domin san biya to shi da mu fahimci wannan gabar yin ta a farkon lokacin azahar ko yin ta a ƙarshen lokacin la'asar ba wanda ya wani falala duk wanda ka ga dama zaɓin ka ne duk ka yi kawai wanda za ga mafi sauƙi ni na fi ganin sauƙin ka fara ta da wuri za za ga ba wani nauyi a kanka kuma za ku ta sha'anin ku da ka ji a gaje saboda ba za gane cewa akwai gajiyar ba sai an tsaya sai ga akwai gajiyar ana buƙatar a huta shi ke nan sai ku yi zallau saboda haka wannan shi abinda wato hadisin yake nuna mana to sai yake cewa sai hadisin ana ko an anas bin malik radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan tahala annabi alaihi salatu wasallam ya kasance idan zai yi tafiya abula an tafi ga can fito ga wani abun zai kara fito daga ba kafin rana ta bar tsakiyar sama da karkata akhara zuhra ila waqti al-asr irin wannan sai jinki da azabin sai an shiga lokacin lafiya thumma nazala sannan zai sakko kagan ka dula wani irin jami'i annabi ya nan takdim ko ta akai ta akai ya kai azab zuwa lokacin lafiya sai sauka daga abun hawan sa fa jama'a da wurin ba sai haɗe duk wanda kai yayi muna ƙara maimaitawa fa in zagati shamsu to ga wata gaba mai mahimmanci domin ranar alaji ya yi wata tambaya misali dangane da abin da ya shafi mutum ya ɗauko bashin kasurin ya dade da gida mun ba da wata abu sunan sai aka ce idan tafiyar ta kama shi kuma rana ta yi zawali kabla an yanka hila kafin ya fara tafiyar sannan zuhra to zai kalla azaha ne sun marakiba sannan ya hawa abin hawansa abin nufi yanzu zai tafi azahar ta yi zai tafiyarsa yanzu yana so kuma ya sallah idan ya tashi haɗe idan ya tashi ya zai sallar azhar zai kawai kuma raka nawa hudu har ya fara tafiya a gida yanzu hudu zai yi don wasu na wannan mistake din ba mutum ya fara kasar a gida a gida fa yanzu za a yi tafiya kawai sai ba a'a ga shi na gaya ma sallar zuhura zai sallar a za a dinsa sun mara kiwa sannan ya hau in kana so ka ci dole ala gaba ta balar to ka hakura sai ka yi jami'i tare ka haɗe a za a talatar din a can ƙarfi ka haɗe lokacin da la'asar lokacin la'asar ya shiga sai ka haɗa a za a talatar ka yi zu me yasa saboda ai ka ja lokacin ka tura yin la'asar to wannan ba goma amma idan larurar ta sa misali kamar yadda muka faɗa a baya can ta sa idan aka shiga abun hawan ba tsayawa za a yi ba idan zai haɗe a za da la'asar yanzu nawa nawa zai yi eh hurhudu a gida za ta shiga makolo ba za a tsaya ba kuma a gida yanzu ya tashi zai haɗe sallarsa zai yi zuwa hudu in ko ba haka ba to ya za a tsinta yanzu kaɗai idan an shiga mota ana cikin tafiya lokacin la'asar ya yi to sai kuma ya yi ga halin kasaru kuma a cikin abun hawa kamar yadda muka yi bayani kan in ya san lokacin zai fita kafin a tsaya to shine yace fa in zaga ce shamsu qabla an yarta ila sallan zuhra dum marakiba sai a za a dinsa sannan kuma ya hau abun hawa to ga wannan babu shi yanzu na gama bayanin sa a baya babu jam'i bainas salatayn fil hadri babu da yake magana akan haɗe salloli fil hadri lokacin da ake zaman gida عن ابن عباس رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا أولاد عباس نا صلاتي نا يصلى هذا النبي عليه الصلاة والسلام غدا تقول سن غبا آية أذاب العصر ذكا أكيد وتبعا جميعا كما ممكن مغربا دينا غبا ɗayan su zuwa aka tambayi ibn Abbas a ɗaya ruwa ya ce yuridu Allah ya harija ummata saboda ba a zuwa matsantawa al'umma shine muka ba da irin wayannan misalan akwai yanayin da zai kai a samu fuka ha'u wata matsala ta gazo a unguwar nan za a tattauna ana ta yi yanzu lokacin magariba ya yi shugaban zaman ya ce a ci gaba malam sallah bai ce ni ce a ci gaba matsala ta gazo ganga ganga wanda za ta cinye mutane ba komai a tsora a warware matsalar da take damun al'umma da an gaba a lokacin a zaɓin magariba da ita sai a haɗe kuma a lokacin isha'i wannan fa sai kun ta gurin sai kuna da fuka ha'u a gurin yau an ba fuka ha'u sai a ta rigima in dai da fuka ha'u wanda suka fahimci yaya yanayin rayuwa yake da kuma tsarin addini to za a gaba rigima sai a dora kawai ko kuma shiga za a yi ba san san da za a fita ba in kuka tafi za a iya cutar da musulmi taro ne ya taso ku ne wakilai na musulmi za a shiga taron nan ba san san da za a fita ba sai shugabanku ko na bangaren musulmi ya ce ni magarba da shi kawai ana za ku tsaye yake na yayi kawai saboda haka ya magarba da ita da an shiga wata kila za su amfani da damar tafiya ku sallaci zartar da wannan doka ya kamata yan majalisar mu kafin mutum ya kawo majalisa ya san wannan ƙa'idodi domin akwai abubuwan da za ga wasu tsabar san addinin su za su fita a cutar da mu saboda haka wannan shi ne to kaga wannan wato hadisin yana nuni akan cewa ana iya haɗa sallah a zaman gida ba ana iya haɗa ta amma ba wai ana so mutum ya mai da ita al'adarsa ba yanzu wani abu ne ya bujiro mai mahimmancin gaske ko ba komai dan an haɗe sallah babu jawazin insirafi min as-salati 'ala al-yamini wa shimal babu da yake magana akan halaccin al-insiraf juyawa min as-salati daga sallah 'ala al-yamini ta bangaren dama wa shimal da abu kun san sai wasu ke ganin wai in ka tashi juyawa ko tafiya za ka yi ko zama za ka yi sai dai ka juya da dama wasu na ganin wannan su ja ga yawa kaga duk ta yadda kake so ka juya inda yi ba daɗi ka juya ta dama ne ko ta kufa ne in mari alaikum salam na wanne wanda ya magana hada za ta lafar eh shi ne aka yi azhar hudu aka yi la'asar hudu a lokacin gida eh haka kawai amma mun yi muka bada misali cewa wani dalili ne da jiro ba kamar misali yanzu muka bada misali likitoci ko kuma da kile za su yi wani mutum na unguwa wanda za a iya cutar da ko kuma wata matsala da ta zo ake zuwa maganin ta ya kamata a zauna a Allah ne sai kawai a haɗe sallah ko a farko ko a kai shine magana da farko ya fita yanzu yawa na'am dan mu da kaza da laka eh a sai lokacin azhar yayi dole dole in za a haɗe sallah sai lokacin ta farko yayi yawwa kake da zabi amma ba a sallar kafin lokacin ta mutum yanzu ba zai yi tafiya karfe 12 ya kawo jirgi ya zo sha ɗaya da rabi ce bari ya ala ya kala azar ba ba ji muke nufi ba idan wannan ne to sallah ta kaba ji a cikin jirgi mutukar za a wajen jirgi lokacin sallah a zahar bai a ji ne hadisin ba saboda an zaje ya zama to sai annabi a zahar sun sa gida ko ya magarban abin da yake amma in lokacin sallar ya yi to wannan hukuncin zaraban shi ne muke taba ya amma in bai ba ba damar yin sallah sai dai ka shiga da alwala kawai a yi sallar ta hanyar imani ne a jirgi shi ne abin da muke magana ko a mota na to shi ne yake cewa halaccin juyawa liman ya gama sallah ta kowane bangare ya yi halatta ya juya zai juyo kalli mutane dama kallon mutane ya ake ko haka annabi yake juyowa ya kalli mutane to ko kar wani ya zo ya ce ya liman ya juya ta hagu ko ya juya ta dama fita ba zai yi wata kila ko a ce ba zai juya ta hagu ba sai ta dama babu wani hadisi ko ɗaya da ya nuna cewa wato ba ta inda za a biya ta inda mutum ya gada ba shi ne ba kai ma babi an abdullahi bin mas'udi radiyallahu anhu qal la yaj'alanna ahadukum li shaytani shay'an min salati kaji ba kada ɗayan ku ya sanya wa dan wani abu a sallar ya ta wata hanya yara anna haqqan alayhi ya rika ganin cewa haƙi ne akan sa Allah ya sarifa wai kada ya juya illa an yamini je ta dama kawai ya rika ganin haka cewa yace saboda ne inji ibnu mas'ud yace la qadar aitu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam na ga annabi alaihi salatu wasallam kafiran yansaidu an yatari sai sau da yawa ma zai juya ta gudu ke juya kawai inda ya bi ma dadi malam ta inda ya bi ma ka bi jin dadin juyawar ka juya kawai kaga a ya ce kafiran wani lokaci ana ga annabi ya juya ta dama kenan shikenan kai ma je ka zaɓi ta ko kuma ai zuwa zuwa abin yake ba in baka sa a ranka ba ka san ta inda zaka biya ba yawa to wannan shine ku kaga wannan to yana nuna cewa jiyowa liman ya jiyo ya kalli wato mamun sunna ne jiyowa a kalli mamun sunna ne jiyo wannan mutiyayin da liman zai yi wato bayan ya yi sallama sannan kuma a sani duk da hakan a taya mini mustahabbu domin mun biya hadisin da Aisha ko yu'jibu ta yamunu fi ko fi fi tanawulihi wa fi tarjulihi fi tarjulihi wa fi tanawulihi wa fi tani kulli don kai da wannan niyyar kaga kana da lada to mustahabbi ne za ga suna talan su komai suna yin abubuwa da dama ta dama saboda wannan hadisin za a samu lada amma rashin yin haka baya nuna cewa ne ba ba ba kai ba kai sunna da alaikum salam ai wannan kaga hadisi ya nuna hagu za a so ko yana magana akan wai idan shi dan ya damu mutum a sallah da annabi yake yayi tofi sai yace an ya tsari ai haka yi hagun sa zai toba har shi wannan yana da gurin toba ai za ka ga aladabi a adam ai duk abin da ya zanto SNC ne hagu ake yi kaga mun taba magana a baya muka ce a ta ta kakanni da waye ai kaga idi ta haji aka ya saboda ana ganin cewa da gidabar aiki gidabar aiki saboda ana ganin gurin kaskanci ne ke shiga da hawa muka fito da dama masallaci ba a shiga da dama saboda guri ne mai kima to wannan ne da shi suka yi kiyasi mai kyau babun karahatu shuru'i fi nafilati babun da yake magana akan makaruhi ne mutum ya shiga sallar nafila kawai بعد شروع المؤذن bayan da ikama ya fara ta da ikama da akwai zuwa ga musamman sallah asuba wai sauri yake raka a kai fajr da sauri zai sauri ya gaba saboda ya san limamu jadi biyu yake yi a sallah to bara ya sauri ya gaba sai ya ji idan ka ga mutum yana wannan to bai da fikihu gaskiya annabi ya ila uqimati salatu wala salata illa al-maqtuwa ana tada igawa ba wata sallah ce ta barilla sai dai malamin ka ce je dai ya riga ya fara ya yi dai yana ta biyu sai liman ya fara ta salade ya fara alƙamatu salatu ko zai ƙara sai ƙara da akwai yin zahiriya ma ta ce tunda annabi ya ce fala salata in ma kai wato ba dole ka faɗi to ai kaga wannan ya toke gurin ba da san ya samu farada dama abin da ake gudu ke eh je shi kuma ya da tsarin ya kawo wani wata hadisin da muka biya kaga cewa aka yi wato duk wanda ya samu sallah guda 40 to kaga ya sauka daga wannan gurin idan ya bude mai wahala za ka yi kana sakewa nema aljanna da wahala Allah kuwa har na san a yanzu zuwa wanda za su ta jiri suka maimaita suna da yawa Allah kuwa suna da yawan gaske cewa ya to ya kwana goma sha biyu kawai kuma sai ta jiri to zai dauda a gaya ma aljanna ba arha wace kwana arba'in za a ganta masu sauki albashi ne kawai kwanaki albashin ka za ka kalla kawai nan da nan za a ga ya dawo ka kuma kama ta tala ko ka ji alal amma kuma wannan kwanakin na sallolin sun ita saboda wasu gogi kawai wani lokacin za ga ta zube ta zube ta yi ya fi sau biyar a sati biyun nan da muke ko uku na ta zube muka gaya ba ta zube ƙwarai kuwa sai ka sake sai a tara wata to saboda haka da zarar wato an shiga an shiga wato ladan ya fara ikama to ba a so mutum ya shiga yin wata sallah ba a so ana abdullahi bin malik bin buhaina anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan annabi alaihi salatu wasallam ya ga wani mutum kadu qimati salati ana ta da iqama amma ta yusalli rak'atayn shi kuma yana sallah raka'a biyu falamma sarafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayin da annabi alaihi salatu wasallam ya idar ya idan da sallar lata bihin nan abin da ake nufi da lata shine sai mutane suka kewaye a ga tun da annabi ne mai daraja wani ma a can baya ya sallar zai so ya zo su gaisa da liman sai ya zo su gaisa da annabi ne sai kan sallar ya tafi to idan idan da sallar ana zuwa gurin sa duk sai a zazzo a gaishe shi wani ya ce salamu alaikum irin yayi sallama ya tafi wani kuma daga nan annabi zai ce kwana biyu dama kana haka to in ya idan da sallar haka ake shine wato ai ahata hunna mutane za su ce wacce ma hu haula wacce kuma su zauna suna da tambayoyi wani sai ya rasu lallahi akai kaza ba kaza sai ya ai kaza ne amsa me sauri kuma yi masallama ya tafi to sai suka kewaye shi wa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake da wannan domin ya ganki sai yace da shi asubu arba'an asuba arba'an asuba ta koma hudu ne asuba arba'an asuba ta koma hudu ne tambayar da ya rika yana kenan wato kamar inkari annabi yake ba cewa me yasa zai yi wannan ka kaga inda aka ba da dama ta kai da mutum ya taho daga gida da niyyar rak'atai ne fajr ko rak'atai fajr da yawa ana cewa rak'atai ne fajr ko rak'atai ne fajr kuskure ne a larabci sai dai a ce raka'atai da fajiri ko raka'atai fajiri to da zarar ka zo ka tarar liman ya tayar ko kana yi kana yin kabbara sai aka fara sa da ikama sai ka yi sai ka wuce babba ana idawa sai ka miƙe ka yi biyu domin hadisi ya tabbata annabi ya ga wani kuma bai maka sabi ba yace ya sallace ta kare yace a rakatai da fajiri ne sai annabi ya ce ya kace sunna ta takririya ce to annabi ya baki dama idan ka zo ka tarar liman ya shiga sallah to ka bari a idan sai ka miƙe ka yi rakatai da fajiri har ma suka ce in ma ba wannan ba mutum ya iya hakura da ranar biya ta zai iya amma dai za ka iya yi kai tsaye za a iya kai tsaye kawai a ayita hadisi na gaba to kaga wannan kamar da muka faɗa shine salatul yana magana akan wato ana gabatar da sallar jam'i ne akan akan me akan sallar nafila duk lokacin da suka haɗu to za a gabatar da jam'i ne ta farilla akan nafila eh sannan kuma an so mutum ya sauri ya shiga sallah kafin a tada iqama sannan kuma ita nafila ana iya biyan ta bayan an yi farilla kamar yadda muka yi bayani yanzu باب استحباب تحية المسجد بركعتين وقراءة الجلوس قبل صلاتهما babun da yake magana akan mutahabi ne ku rika gane babi haka na gaya wasu muna a bulugul maram ne din randa domin bulugul maram comparatu mazhabi ne duk mazhabi shi za wani zai rikici ra'ayoyin mazhabobi yake zubawa duka shine bulugul maram duka zai rika kawo comparing yake zai duk ra'ayin Imam Malik kawai zai gaya ma hadisi yanzu kuma kasan zai kama ra'ayin Imam Ahmad bin Hanbal duka yake kawowa kai ka je ka ware ko ka baka duba shari'i ba da mai ware ba haka yake yi shi za a yake cewa ko ka tafi ko ka dawo bulugul mara a ba ba, ba karamin littafi ba ne da wasu suke ganin sa kamar karamin to sai yace a kalmar duk lokacin da aka kawo babi ta yi tilasaba to duk hadisin da aka kawo in kana da fahimta mai kyau bayan ka fahimta hadisin to yin farin tinka da takin ka kaga ya me yi munasabar da shi shine gane hadisi shine gane hadisi da zarar ka biya takin din ka fahimci ma'anar sannan abu na biyu an gane wato hadisin to kwatanta shi da babun me alaƙar su dan wani babun za a ga bukari zai maimaita hadisi sau biyar a cikin bukari saboda zai kawo shi a wannan babun da ba na da yake nufi in ya tafi kuma zai kuma kawo shi a wani babu can kuna cikin kitabun salati ya kawo hadisin sai a je kitabun jihad kuma sai ga hadisin ya kuma dawo to kowanne da alaƙa da gurin akwai gurin da yake ya jawo layi to wannan shine to shi ma yace ma istihbabu kalmar kawai zaka kalla mustahabbancin yin tahiyatul masjidi cewa wato gaisuwar masallaci ai gaisuwar ubangijin masallaci tahiyyatu rabbul masjid saboda haka bi raka'atayn da raka'o'i guda biyu wa karahatul julus da cewa mutum ya shigo ya zauna makaruhi qabla wato qabla salati ma kafin ya sallace su sai ce mustahabbi wa annaha mashru'atun fi jami'il awqat kuma ita kowanne lokaci ba ta da wani lokaci kaga akwai lokutan da ba a nafila to wannan yana cikin annawafilul mutlaqa saboda aka ba ta da lokaci inda kawai lokacin yin da shine kana shiga masallaci inda da alwala in babu alwala to ba ta kanka wasu ka ce to mu wucewa mutum zai ba ka ce wasu ka ce yanzu a yi yanzu ka inda ya shiga ai ta akan shiga ko wucewa zai wasu ka ce a sai ya zauna ai cewa kai kada ya zauna bala ya gini kar ya zauna to shi bai zauna ba wucewa ya yi ya sai yin lahiriyar ka ce ake salatu tahiyyatul masjid wajibu wajibatu wajibi ne a yi ta me dalili saboda ka ce annabi ya ce bala ya gini kamar yadda za mu biya yanzu kika kawo wannan na'am wanda ya zo eh to kaga idan ka dauki wannan ra'ayin ka ɗauka wajibin ce ke kana kan cewa wato tahiyyatul masjid wajibi ce wanda babin da ya kawo cewa istihbabu tahiyyatul masjid cewa mustahabbi ne ka rasa lada ka fahimta amma ba za a kama ka da zunubi ba su kuma wanda suka ce wajibi ne shine ka rasa lada kuma za a kama ka da zunubi su ne yan zahiriya bara ku ji gabar hadisi sai mu faɗi abin da suka tsara na'am to shi ne yanzu duk gabar muka kalle ta zai mu ba su mahalli misali shiga ya gaggaisa da mutanen laifi ne misali ko ba laifi ba shi za mu gani ko shiga ya zauna laifi ne ko ba laifi ba shi za mu kalla bara mu ji hadisin sai mu faɗi gaba ta ƙarfi da in ka ɗauka wajibi ne kuma za a buga ba da guduma a kai sai yake an abi ka ta da sulami anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi alaihi salatu wasallam yace idza da kala ahadukumul masjida sharadi da zara ɗayan ku ya shiga masallaci wal yarka rak'atayn ya salla raka'a biyu shine sai to al amru lil wujubi duk inda annabi ya yi umarni to wajibi da ya ce kabul an yi jilisa kafin ya zauna ku kalli gaɓoɓin kafin ya zauna idan ya shiga masallaci to ya raka a biyu kafin ya zauna yan zahiriya suka ce wajibi ne su dawo da zahiri kenan sai ibnu hazm cewa wajibi ne su kuma sauran malamai irin sai imam malik suka ce a ba wajibi ba ne dalili kuwa inda wajibi ne idan kake yanzu idan yanzu kace misali zan bayar mu wuce gurin duk wanda yake tayyiyatul masjid wajibi ce sallolin farilla sun zama guda nawa ke na sun zama shida kana cewa ta zama wajibi ce sun zama shida a'a misali ba ai kaga azza al-azhar magriba isha'i misali inda guda ɗaya zai na gane ma'anar alaji da yake sun fi shida domin za ka zo misali kaga duki ga ka masallaci ka ƙara ka kai ba zai iya da din saka ba ba to saboda haka shine dalilin amma ko shakka babu wanda ya shiga masallaci yayi sallah kafin ya zauna ya bu wanda ya shiga ya zauna bai sallar ya bi shi falala ko a gurin Allah yawa ku gane cewa ya fi falala ko shakka babu zuwa kai kwaɗi yake nuna kwaɗayinka da biyayya ga annabi alaihi salatu wasalam amma abin da ake so kun fahimta shine in mutum bai ba to bai saba wa Allah ba shine kawai amma idan mutum yayi zai samu lada ne dimbin yawa shine abin da ake faɗa idan mutum yayi zai samu lada ne dimbin yawa na'am zai iya tashi idan mutum ya shigo yana da kwaɗayin yi kawai sai jira sai ya yi sai take wannan shi ne mutum ya shigo kawai sai tuna ai bai raka wato tahiyyatul masjid ba sai take zai ba mana in bude mu ga lokaci yawa na'am sai kuma kana ainihin zuwa masallaci da al'umma sai aka kira sallah a salatu to in ka shiga masallaci da fatar sallah za ta fara ko kuma ta biyar da mutum yawa ka ji tambaya mai kyau yace to idan mutum ya tafi masallaci ba lokacin da ya tafi masallaci ga tahiyatul masjidi ga da asuba ba ba ta da sallah ba idan ya je tahiyatul masjidi zai yi ko ko raka'atul fajr wace zai yi ko dubin zai yi na'am ai da ya shiga ba da niyyar raka a talfajir zai shiga ta dauke masa da yayin masjid fade mai yawa sai dai idan yayi a gida to idan ya zo yanzu da yayin masjid ne kuma an fito a yi a gidan dama wannan tambayar za ta kai kyau cewa wanda ya zo da asuba ya zo ba a yi sallar ba wace zai yi ka tahiyyatul masjid ga rak'atul fajr shine idan ya zo rak'atul fajr zai yi domin ta fi tahiyyatul masjid karbi yanzu to idan yayi kuma ta dauke man wakan fa ne mai amma idan yayi a gida ba yanzu tahiyyatul masjid zai ta yi kyau sosai amin ma haka na'am na'am daidai a eh to abin da Allah yake so yake ba kira a salati ba ba alfijir ya kullu eh su masallacin ba su kira a salati ina ji eh na bayyana eh tahiyatul masjid sai kuma kana ciki suka yi salati eh ba ka ba ka abin da komai ba abin da ake bunta ka biya didi tahiyatul masjid wannan a salati sun su suka biyo suka yi a masjid amma dai rakatan alfajir ya kullo ka biya rakatan fajir dama abin da ake yi duwari da ni kenan kullowa alfajir kawai shi kawai kai rakatan fajir ai to aka yi rako wani kullowa alfajir to idan kai da alfajir bai kullo ba ka kai sallar da rakai mutum ya yi kiyamun ne ko a ƙarshen gari to wannan shine kuma kaga annabi ya kwaitar da mutuwa ga abin da za a biya za a biya kuli ya ayyuhal kafirun da kulu wallahu ko kuma fatiha zalla ko hadisin na nayi ga wanda hadisi Abu Hurairah in mutum yana so ya rike hadisin zai rika canjawa yawan kai wannan gobe kai wannan yau hadisin na nayi ne gobe nan Abu Hurairah haka kai ta canjawa har da wata ruwaya ma kul amanna billahi kul ta'alu da cikin suratul ali imran wannan ayoyin guda ɗaya ɗaya duka yayi an gani to na ga nan za mu tsaya na ga wata tambaya ma mu tsaya da ita ta ci ne zuwa za mu shiga yanzu za a ta bayanin falala ayi da sallar walaha da sauran na'am na'am salma ji ta daidai sani ba gaskiya ko ko dai mutum ya kada hannu yu hariquhu ya karanta mai asalin sifatu salatin nabi mujalladi uku ne na wadan kai har wannan umma wanda ake biyawa ya karanta da sauran littattafai zai gani saboda ko a tsaye da hannu ko a motsa duk kowanne ya halatta yayin zaman tahiya yake magana wai kada hannu wai wani ne yake wai ba a kada hannu yayin zaman tahiya ana yi ya halatta ya halatta wannan aboki aiki roƙon addu'a bai wani ba Allah yana da wasu bukatu yana roƙon yan uwa sa shi a cikin addu'o'in su Allah ba ɗaukakin sarki ya biya masa bukatun sa na alkhairi akwai yan uwa da suke ta jarabawa wasu sun fara wasu sun gama wasu suna cikin yi muna da kogon gidi Allah ya ba su nasara ya taimake su ya yi riko da hannayen sannan akwai daura da muka yi ta bayanin zani ta ƙara wa juna sani na malaman islamiyyu da muka ce ko ba malaman islamiyya ba amma masu ido wanda yake da ya iya baki sosai za mu yi da Allah ya da littattafai da yawa za ranar lahadi insha Allah ta'ala kusan malamai hudu zuwa biyar ne za su gabatar da ita za mu fara tun karfe tara illa ma sha Allah zuwa da yamma wanda insha Allah muna sa ran Dr. Bukari Ismail shi ma zai zo zai yi littattafai guda biyu akwai Malam Abba Muhammad Gadanya akwai Malam Muhammad Gali sannan akwai Malam Aminu Wala akwai kusan mu biyar kenan haka za mu yi littattafai insha Allah ta'ala ake so a yi wannan tsari ne mai kyau wanda mun faɗa a baya cewa in aka yi wannan faɗa ijawa ne musamman wanda ke koyar da 'ya'yanmu da ƙannanmu a zo yanzu a shiga harkar to a tsarin da muka tuwo shi ne za a yi za a koyar da musamman masu koya yara islamiyu littattafan za a koyar da su sannan a ɗan ƙara koya musu wani salo na yadda ya kamata su koyar da yara islamiyu sannan kuma a ranar muna so tsarin da muka yi kyauta ne domin ɗaukar nauyi aka yi wato sadaka jariya sadaka da domin wannan tsari ne da muke ta kwaɗaitar da masu hannu da juri matasa da manya a cikin mu cewa wallahi irin wannan shi yake sa dawa ta ɗori yana sa dawa ta ɗori sosai dan da yawa mun sha faɗa kun ga wannan abubuwan da ɗan uwa suka rike mana a baya a zo karatu a siyo littafi a yi subsidy akwai mutanen da da yawa an kwato su wallahi wani ba shi da alaka da makaranta ba ruwansa da ita amma dalilin littafin yanzu muna ganin su da yawa sun koma ruwa karatu suke sosai to wannan alkhairin kuwa ko shakka babu yana cikin alkhairin da ba sa yankewa har har mutum ya yi saboda baka san wato zaman da za ka yi a gidanka na biyu ba iya daɗewar da za ka yi daɗewar da za ka yi domin gida uku ne da jiya da yau da gobe kamar yadda muka faɗa a wajen tafsiri jiya ita ce muke cikin gobe ko baka santa ba shine zaman barzahu zaman barzahu wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun yanzu shekarar sayyidina Usman misali zan bau shekarar sayyidina Usman a gidansa na biyu shekarunsa ya rasu a shekara ta talatin da biyar zuwa da shida bayan hijira yanzu muna shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya da talatin da shida shekarar sai na kuma nawa a kwanci a gidansa na biyu da ɗari da dubu ɗaya da ɗari ɗaya da biyar ko yana kwanta a wannan gurin kuma imma da aimin wa imma azabun duk wanda ya tafi wannan gidan shekara dubu ɗaya da ɗari da biyar sai na Usman yana kwanta cikin da ɗari hudu da biyar eh da ɗari hudu da biyar dubu ɗaya da ɗari hudu da biyar fourteen zero five ko to kai baka san kuma daga yanzu kaga har zuwa lokacin da za a tafi alkiyama a wannan gidan na biyu yake to duk wanda yake irin wayannan alkhairan wannan gidan kake gyarawa Allah domin haka annabi ya faɗa ai yace ana gama ma tambayoyi imma ne aimun wa imma azabun kamar jarabawa ce da mutum ya ga sama ba ma da ingilis ya faɗi to wannan gidan ake gyara kai yanzu an ce ma sai da wasu shekara dubu ɗaya ɗari hudu da biyar kai shekara nawa za ka yi sabo a tafi kiyama kuma wannan matsalolin sai kai ka haɗuwa da su a cikin kawai to shi sa ɗan uwa muna ƙara kwaɗaitarwa abinda za mutum zai dunkule ya turo yanzu a yi da awani zai ka in ya bayar in bai bayar ba ma zai kaje wallahi sai ka kaje domin za ga wani yana iya sa wayar ta dubu ashirin a cikin wayar to dubu ashirin ka ba mu ita dawar da za mu yi da ita tana da yawa Allah mutanen da za a ceto suna da yawa to saboda haka tsarin da za mu yi yanzu Allah ya ga ne za a yi ɗan dai referendum wanda bai taka kara ya karya ba za a yi ga wannan lokacin kamar yadda muka faɗa kusan mutanen mu ma sun kaɗe amma dai za mu ƙara su alijinan za mu kuma tattaunawa don yiwuwar ƙara mutane don mata da maza ne kusan yanzu za mu iya cewa an cika in mana kaɗan gaskiya muna so mu yi mu ba da littattafan kyauta gaba ɗaya duka wanda za a yi sannan kuma mu mu ɗan samar da abin da za a ɗan ci a sha wanda bai taka kara ya karya ba ta kara dariya ba kaji za mu ci ba ba kaji ba ne a ɗan ɗan ɗan ruwa ne da ɗan wani abu da za a iya sa a baki za mu ba to wannan shi mun faɗa a gurin tafsiri wanda ya ga zai iya sa hannun jari a ɗayi fane mahi sai mu ƙara faɗaɗawa amma dai yanzu kusan takarda shi da muke bayarwa injiniya shi da nan tana kusan mu nuna ɗan babu arata kun ganta ce da mu kun ga injiniya shine lamba ta biyu da wannan za mu yi amfani wajen wato wato gudanar da ita kuma wannan kawai da muka faɗa in muka yi za a ɗauki mataki nan gaba misali sai mu zo mu ce su waye kuma amma su zuwa karatun mu wasiya waki ba su ma sai mu mutu daura ta rana ɗaya wanda suke da matsala ta waki mu ga wanda taimako za a iya ba su wannan salon muke so mu bi insha Allah ta'ala domin a ta samuwa wannan shi ne abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah ba ɗaukakin sarki ya yace mana muna roƙon ubangiji da sunan sa kyawawa da tubabun sa madaukaka Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon munta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata tallafi da ake bayarwa na wannan majalisi a dubu uku da ɗari uku da sittin kenan aka aka tara muna fata Allah ya saka kowa da alkhairi اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين نعم